اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna mai matukan godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ya yi mu muna musulmi ya kuma raya mu ya kamu wannan rana mai alfarma babban rana wato ranar juma'a ranar da take dauke da fadala iri-iri daga cikin fadalanta akwai karban addu'an bayin Allah Allah ka sanya addu'o'i musamman karɓaɓɓe a gurguje da yake mun samu matsala a hanya wajen mutuwa mun dan makara to da na so dai ne magana ne kan zakka saboda wadda da dai ban sani ba ko wani ya yi a wannan shigowar shekara saboda tunatarwa ga bayan Allah so da yawa akwai masu yin zakkansu a al-muharram to muharram fa ya fita safar ya shigo saboda haka saboda haka duk wanda yake ya san yana zakansa al-muharram to fa ya kokari ya bada haƙƙin Allah daga cikin haƙƙin dukiyarsa dukiyar da Allah ya sanya a hannunsa yana gajinta domin duk dukiya ta Allah ce kai sunanka mai riƙonta ka riƙe ta ka biya bukatun kanka ka biya bukatun iyalanka ka biya bukatun bayan Allah abinda Allah yake nufi da dukiya kenan ba wai kai ta tarawa kana kallon su ba saboda ita dukiya abun rayuwar duniya ce amma idan Allah ya taimake ka ita ce kuma sanadin rayuwarka ta lahira duk tarin dukiyan ka wata za a ce kana kwance ba ka da rai duk irin motan da kake hawa wata ran kana kan motan kowa da kowannan anna'ashi in ma a jib aka ɗauko ka da AC dai akan anna'ashi kake a cikin motan duk kuma tarin dukiyanka a ƙasa za a je a tona rami a saka wani bature da ya zo janazan a jaran sani a bata shugaban ƙasa marigayi da yake shi bawan Allah ya yi wasiya ya ce shi kada a masa akwati baya son faretin ma abin ne shi da ake ko binne kowane musulmi to haka kamar ya zo ya duba ya ga an tona ƙasa an sa shakar ce he shugaban ƙasa ne fa to to akwakwa ta ƙasa shi zai ruɓe to ashe kuwa kaga duniyar nan an fabarta jin daɗin nan an bar shi komai an bar shi ya zama dukiyar magada daga ran da ka mutu dukiyar da ka tara fa ya zama dukiyar magada Allahumma sai abin da ka gabatar a wanda ka ci da wanda ka barin kuma Allah zai tambaye ka summa la tusaluna yawma idhin anin na'im sai Allah tambaye ka ni'imar da ya baka a wannan rana ranar alkiyama tambaye ka ya kai da dukiyar da aka baka dukiyar nan ka cire musu zakka baka cire ba wannan duk tambayar na kanka babban abin da Allah ke nema a dukiyarka zakka tukuna kuzunin amwalihim sadaqatun تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم Allah ya ce ka karbi duki ka karbi zakka daga cikin dukiyar su musulmi dan ka tsarkake su da ita ka kuma wanke zunubin su da shi kuma kai musu addu'a domin addu'an ka natsuwa ce ga dukkan musulmi to ka karbanta wajibi ne ita ba da zakka wajibi ne a garin kanka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaukilta masu zuwa su karbo zakan ne musulmi ba su da yawa a lokacin a lokacin sayyidina abubakar shi ma ana wakiltawa ne a karbo lokacin sayyidina umar ana wakiltawa ne a karbo zakan amma lokacin sayyidina usman da musulmi suka yi yawa dukiya yawa hannun mutane sai bar kowa ya cire tsakaninsu da Allah ya bada amma bai cin haka da irin wancan lokacin ne da an san wane yana da kaza wane yana da kaza wane yana da kaza kuma ya shekara da shi za kuma karba karhan wa dau'an ko ka ko ka so in ka hana ma za ka sheka ba a shirka shirka sosai kuma dole ka bada sai da na abakar ya yaki wanda suka hana zakka da so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka hana zakka ya ce wallahi kwabon da ake barwa lokacin annabi in kana sai na yaƙe ka na karɓo to saboda haka sani zakka babban farilla ne ciko ne kuma na turakun addinin musulunci guda biyar umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata wa yuhajju baita fa in fa'alu zalika asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam annabi yace an umarce ni in shaida mutane cewa ba wani ubangiji sai Allah annabi Muhammadu manzonsa ne su tsaye da sallah su ba da zakka su yi azumin ramadana su hajjanci ɗakin Allah in sun aikata wannan to babu yaƙansu kenan ba su da jininsu babu kwaci dukiyansu sai dai da haƙƙin musulunci yana da kuma sharaɗin zakka in ka hana a wannan lokaci da ake karɓota to za a karɓa kuma a karɓi tax eh a maka haraji a karɓa haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai za mu karɓa wa tadar malihi da wani yanki daga dukiyanka ba hana haka kake so ba to haka karɓa ka ƙara a wata shekara ai za ka bayar kuma zakka bayin Allah a ba ce mai sauki sai dai kuma shedan yana kan wannan gurbin yana hanawa zakka sai nisabi ya cika ba an ce da ka mulki naira goma shi kenan za ka yi zakka ba ne a'a sai nisabi ya cika nisabin nan shine yawanci akan je a nemiya yake a bankin duniya saboda mene saboda ita zakka ta dukiya ta kuɗi duk bayananta ya takaita ne akan zinariya da azurfa duk abin da ya biyo baya sunansa dukiya ne to yawan mutane yasa zinariya da azurfa ba zai iya zamo da su ake mu'amala ba wayansu suna amfani da wuri wasu suna amfani da menene wasu suna amfani da gishiri wasu suna amfani duk abin da aka yi ta yi ne har aka zo ga duniya yanzu kuma ta waje a kan takardi to inda har ake samun wasu suna cewa ai babu zakka yanzu tunda Allah cewa yi innal ladzina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wala yanfiqunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim duk wanda yake tara zinariya da azurfa ba ta tada zakka to a masa bishara da da abin na azaba mai radadi to amma wannan fatawa na su samu karbuwa ba saboda kasancewa menene ma'anan dukiya shine abin da zaka bada ka biya bukatan ka da shi don haka idan mutum yana da kuɗi dole ne fitar da zakka kudin nan kuma nisabin sai ya shekara nisabin fitar da zakka wanda yake kwatankwacin wato dinariya 20 ko dirhami 200 to sai ya shekara a hannunka in ya shekara ban ce naira kaza ba saboda yana iya sassabawa wata rana ce miliyan ɗaya da kaza wata rana ce dubu ɗari tara da kaza wata rana ce miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ɗauri to idan dai har har kimansa ya na ya kai na wanda za a iya sayan zinariya irin wancan bugun da yake na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai 20 to zakka ta kama in ma masu kimanta maka da azurfa ne in ya kai 200 to zakka ya kama to wannan zinare 20 din nan ko azurfa 200 nan sai ya shekara cip sannan zakka yake wajaba ya shekara cif a hannunka misali yanzu kana da miliyan biyu a wannan ɗaya ga wannan wata misali safar to sai ɗaya ga watan safar ya zagayo miliyan biyu nan na hannunka misali nake fa ban cewa shi ne misalin ba ko kuma tabarin da kaɗan misali kana da dubu ɗari biyar misali ne to sai wannan wata ya zagayo dubu ɗari biyar ɗin tana nan to sannan zakka ya wajaba kanka amma idan ya kasance kai dan kasuwa ne mai jujjuya dukiya to ko ta koma ƙasa ta yi sama an canza ai da haja ce to zakka yana kanka amma in wanda yake shi ba mai kasuwanci ba ne yana da misalin a ce misali shine miliyan ɗaya yana da miliyan ɗaya wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu sai ta koma kuma dubu ɗari ɗaya ai ana haka ko sai ta koma dubu ɗari ɗaya to sai kuma wata na hudu sai ta sake koma miliyan ɗaya to sai wannan wata na hudun ya zagayo sannan shekaran sai zagayo saboda ta sauka daga yadda ta kira shine idan kuma ya kasance cewa a'a shi ba ɗan kasuwan bane misali sai ya kasance cewa yana da miliyan ɗaya yanzu sai bayan wata shida sai kuma wata harkan ta fito masa sai samu miliyan biyu to idan wannan safar ya zo zai yi zakan miliyan ɗayan ne wancan kuma sai ya jira sai wancan wata biyar ta iso sannan shekaran ta ya zagayo abu ne mai sauki amma dan kasuwa ne dama ita ake juya to ita ce dama ta girma ita ce ta yi kaza kuma irin sana'a da yake ɗaya ne ba ya canza wani bane to wannan shine zai abun nan zai fita zakka kai kuma zakka ana yi ne da duki kuɗi da yake hannunka kuɗi da yake hannunka ba dukiyar da kake da shi ba Allahumma sai da in dukiyar ta sayarwa ce misalin kana sai da motoci ne kai to kaga za a duba motocin kan na nawa ne kudin hannunka na nawa ne a musu kima ka biya zakka amma sai zama kawai kai mai shantakewa ne kawai mai akwai ne kana da jib ya kai goma duk na hawa ne duk na hawa ne ba na sayarwa ba ne to wannan ba sa cikin lissafin zakkanka gidajenka ko nawa ne ba cikin lissafin zakkanka in ba gidajen sayarwa ba ne ba lissafin zakkanka wannan dukiya ce kawai kudin da yake hannunka ita ce za a duba amma yanzu da za ka tsere dan shekara talatin wanda yake wani gefen gari ka ce masa shinkan ka taɓa ganin inda aka yi zakka kuma ka samu masaki kada ka samu wanda yake mai akwai ballantana ta aidan yana da shi ne ba zai ba shi ka samu miskini ka ce masa mai yawo wanda ma ba jin kunyan ya roƙa don sai yanzu a garin nan mutane nawa suke zakka da kyar sai mutum ɗaya ne kawai aka ji an taimaka malam idris yana yi shi ke nan kawai banda shi ba ka ji kuma ce to a sani fa ko kai a bayyane ko kai a boye Allah ya sani musulunci shine kai musulunci yanda Allah ya ce kuma shine ka ji tsoron Allah ka rinka yi kuma domin Allah ba don wani ya gani ba ba don a faɗa ba ba don wani kaza kaza ba kuma idan kana tare da mutumin da yake da ka san yana da dukiyan wajibin ka ka masa nasiha alhaji lokacin zaka fa yayi in sai zazzage ka oho ka riga masa ka fita saboda mene saboda fadakarwan wajibi ne marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda duk ya ga ana yin ba daidai ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya juyar da hannunsa idan kai mai ikon ka kwato ne kwato wallan ya sadi sadi lisanihi in baya da ikon kwato to fada da harshe wazi yayi nasiha in lau sadi fa bi kalbihi idan kuma yin nasihan ba zai yiwu ba kwata kwata zai shiga mummunan matsala to sai ya kya zuciyarsa wa zalika afal imani to wannan shine imani musulmi mai imani wanda yake imanin sa rauna amma kama wanda yake malami wanda yake zai fada ko ka ji ko karka ji wannan wajibinsa ne faɗa eh in bai faɗa ba kuma to Allah fa ya kai shi kusa da cewa kafirci ne haka saboda dole ne a ga musulmi cewa su yi hankali da zakka bala'i na faruwa bisa hana zakka kasuwa kaza ta kone kasuwa kaza ta kone na faruwa saboda hana zakka ciwuruka kaza ya faru ciwo kaza ya faru bala'i kaza ya faru duk na iya faruwa saboda hana zakka kada kai kanka kiyamul layli kai ba kai zakka ba wani katon banza zo tsare ka da indiga ya ji ya karbe zakkan babu kudin ba addini fulani suna cewa wala ce da wala dina hasara biyu kuma zakkan tana nan tana jiran ka Allah sai ya tambaye ka ita ranar alkiyama kuma kwanciyar hankalinka da ci gaban dukiyanka na riga tuna Allahnka da fitar da zakkan dan wajibi ce wujubu salati irin wajibcin sallah tunda dama an ce shika-shikan musulunci biyar ne zakkan tana ciki wa ma umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu din wa yuqimu salata wa yutu zakata ba umarci mutane ba da ahlul kitabi na baya da musulmi duk wanda Allah ya aiko annabi yana rayuwa to an umarce shi li abdullaha subota wa Allah wa yuqimu salata sai da sallah wa yutu zakata su ba da zakka saboda haka zakka wajibi ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum saboda haka wajibi ne a fidda zakka mutane su kiyaye akwai zakka yanzu ma an doshi manoma su ma lokacin zakkan su ya wani nashi ya shigo wani nashi bai shigo ba tukunna to a cikin zakkan noma ma akwai nisabi akwai haƙƙin Allah a ciki shine abinda ka noma idan ya kai ausuki biyar to zaka da cikinsa a kowane ƙausaki ɗaya yana ɗauke da sa'i sa'i da ka sani da ake fitar da zakan nan guda sittin saboda haka ne malamai suka yi abin nan suka yi calculation suka ce aƙalla za ka noma buhu biyar ko buhu shida daidai zakka ya kama ka idan ta kama ka kuma ita zakan noma ana rabawa ne kashi goma na totalin abin da ka noma ka ba da kashi ɗaya ana ba da ita ne shi kuma kan abubuwan da yake abinci shinkafa masara dawa gero alkama gujiya duk da abin da ka sani zai zamo abinci gyaɗa takan shiga saboda mai ne ita ita ana fitarwa a zakkanta ana fitar da in kuma ka tatse ma kai zakan mai din ta wannan ana yi sannan kuma ababen da suka shafi na lambu su ba zakka a kai ka noma kankana ko trailer nawa ne ba zakka ka noma kabewa ko trailer nawa ne ba zakka a taruhu tattasai albasa tumatir me waɗannan alhukul su babu wasu zakka a kansu sannan kuma in kana da dawaki ko sun kai nawa ne ba zakka in yanzu ma kana da bayi ko sun kai nawa ne ba zakka akan wayannan ba a fitta zakkan su dankali ma ba zakka gwaza ba zakka doya ba zakka wannan duk mabukata ne kuma ba zakka akan su Allahumma wasu malamai sun ce sai inda ya zama dankali akan yi yanka shi a busar da shi ya rinka zama abinci to watakila sai kai zakka akan su kenan wato kenan aka bi wannan kaga rogo ba zakkansa wato kenan in aka yi kuma gari da shi zai zama da zakka kenan in an bi wancan fatawa amma asalin dai babu zakka kan irin wayannan saboda haka sai a kiyaye a fitar da haƙƙin Allah kuma ana ba da zakka a irin da yanzu zamanin mu ne yanzu zakka ana ba da ita ce dama ga mutane mutane ake badawa ba a bada dabbobi ba a bada masallaci ba a bada wani aiki na ibada daban sai ga mutane wanda Allah ya ambace su a cikin Qur'ani su dangi takwas din nan ka ce ka fitar da zakka saboda ai masallaci ka bada bai yi ba yawa akwai akwai fata wanda zai halatta maka to ban san da ita ba sai ga mutanen nan dan Allah ya faɗa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin ala wal awsul fatu qulubuhum fi riqab har zuwa karshen aya idan mutum matafiyi ne ko alhaji wani ne ko mi kudin sa sai zo garin nan baya da shi ita ba shi zakka za ka yi dauka ka ba shi duk da yanzu kuma duniya ta juya ko ta ce masa ina ATM katin ɗinka kuma dai babu wanda kuma zai bashi bashi bai san wani wanda zai dauka sai ba ni bashi ba tun yace ba ni zakka bashi idan mutum kuma ya zo ko ajibi ne ya sauka ya ce dan Allah wa yake da zakka ya taimaka ba ni ku bashi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo ya roke ku ko da akan raƙumi ne ku bashi to raƙumin ku a wancan lokacin shine jib a yanzu saboda haka amma zakka yanzu maciya zakka suna da yawa baka da wani hujjan da zaka ce ka rasa wanda zaka bashi kuma fatawan da ake a dauko fatawan Kuwait a dauko fatawan Comoros a ce za a yi Najeriya wannan barna ne dama Allah ya riga ya faɗi munafikai suna nan a cikin suratul abun nan ma'un أريت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين baya son ciyar da miskini to a ce wai an ka cire kana da miliyan biyu in zakan ka kai miliyan biyu to ka cire miliyan ɗaya ɗaya ka ba ma yan kasuwa biyu haka annabi yi haka sahabbai suka yi malam mabarnaci wannan barna ce barna ce duk wanda yake haka ya sani zai kusa ya zama baya da zakka dan mai yiwa zaka ba mawadaci annabi a abincin walima ma yace mafi munin abincin walima wanda aka bama wanda baya bukata aka hana mai bukata to yana ga zakka zakka kuma Allah ya riga faɗa ce miskine gurago kutare fakire masu zuwa yaƙi ne ga sunan matafiyi ne yan tabawa aka yi yanda ya kama irin halin ƙasanku kuma rasu akwai lokacin da aka yi ba mai karɓan zakka kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannu zo wani zamani zai zo za ka fito da zakanka ka yawo da ita ba mai karba to su sun ya ishe gare su a lokacin sau da sun tara zakan su sai a turo shi irin su Ethiopia su ina ne inda suka sani kasashen musulmi to in irin wancan kasan suka dauka suka ba mutum ɗaya yayi sau da ba mai karba ne amma yau a kewaye da gidanka kawai talakawa nawa ne wanda suke kwana da yunwa tunda yanzu imani yayi kaɗan muna bincika mu ji wani ya kwana da yunwa ko bai kwana da yunwa ba muna yin wannan ba ma yi ba kuma ka sarbai suka yi rayuwar su ba ana ba da kissan wani sahabi wasu ce sayyidina aliyu ne wasu kuma sun ce to wani dai daban shi aka kawo masa gurasa da zai ci sai tana makocin sai ce haka yana kwana da yunwa sai wurga masa shi ma da ya gani ya ce aliyu ne wurgo min wannan zai ci sai suna makocinsa shi zai fi ni fasa bukata sai wurga sanda abin ta zagayo har ta dawo gidan sayyidina aliyu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim kasasa suna zaben wani su bar kansu koda suna da bukata to yanzu babu wani mai kuɗin da isa ce anguwan su babu matalauta a cikin dangin su ma akwai matalauta to annabi ya ce zakkan da ka ba danginka kai zakka biyu ne isa rahimi wa zakat ga sadar da zumunci ga zakka amma kar ka keɓance su iya su zakka dukiyarka ce kake wanke zunubinka a kai kai wajen neman kuɗin kan akwai kurakurai da yawa Allah zai yafe maka wannan kurakuran da wannan zakat taka wajen nomanka akwai kurakurai da yawa jam'i nawa ka rasa kana gona eh Allah zai yafe maka wannan kurakuran saboda wannan zakat taka shi yasa annabi yace Allah ya ce wa annabi tadahiruhum biha zaka tsarkake su da wannan zakanta kuma idan an ba an a kawo wa salli alaihim kamar su addu'a kai ma talaka an baka karka zamo wanda annabi yace Allah na kin matalauci mai girman kai wani zaka samu ba da sisi amma sai dan gwata jikin kai eh in kana taba shi kububuwa ne sai wai shi ya fi ɗauka wannan haramun ne a musulunci ne annabi ya ce Allah na ƙin matalauci kuma mai jin kai idan an baka Allah ya ƙara arziki Allah ya saka da alheri Allah ya ji kan iyaye Allah wannan wajibin ka ne kai da aka baka zakka amma shi ba zai baka dan sai saurara ce to tunda baka bani wa nabi na ba a'a ba hakan zakka ka fitar da shi in ka fit a yau ina ba da adibazin ma in ka fitar da abin da kai dubu ɗari ka san talakawa da suke ba su cin yau babu cin gobe sai sun ɗauki daga su nemo abin da za su ci in sun kai ɗarin ma raba musu dubu ɗaya ɗaya ai ka toke yunwan wannan ranan eh to dama Allah kuma ya san me ya faɗa wancan sura eh a wai da amin fi yomin zai masu gaba ko ka ciyar da maiwaci na rana ɗaya ya ci man za maka raba a miskinan za mata raba wanda ke maraya ne dan uwanka ko kuma madar shi ne wanda ke da talauci idan kuma dukiyar najeriya ta kai ga za mu iya cire zakka mu rasa mai karba to za ka iya cire miliyan ɗaya ka ba wannan dubu ɗari biyar ka ba wannan dubu ɗari biyar su je su kasuwanci don ba mai bukata amma in anguwanka sun san baka zakka ko fashi aka zo maka ba mai tashi a nan garin akwai wani labari da ake bara wani in ya hamari ya rasu yan shasha suka rinka kuka suna ce da alhaji wani aka kashe kaga wannan ba bala'i ba ne wato kenan inda za a je wajen alhaji wani ba za su tashi ba amma inda za a zo wajen in yamuri na tun da yana ba su kuɗi za su je su kare shi kuka suke suna ce da lokacin da aka zo fashin suna nan da sai dai in za su mutu cikin garin na aka yi ya ce ga wani ba ya amfani suka bar shi suka kashe mana wani to Allah duk abin da yake a yi da akwai hikima a ciki kaga waɗannan talakawan za su zama maka security wanda su kake ba su zakan nan za su soka za su karɓi magananka za su maka addu'a bayan ka mutu ma za su maka addu'a duk shekaran da ya kama kake zakka ba su ga zakka ba alhaji wani ya rasu da mun samu kaza Allah ka ji kanshi Allah ka rahamshe shi abinda watakila ya'yanka ma ba za su maka ba idan ka bar miliyan so biliyan so biliyan so ya taɓo wata baka da ladan sisi a ciki sai in ka ce in na mutu a aikin lada da shi ka zasu nan in aka yi kake da wannan ladan ko kai kayi kana da ranka ko magajinka ya ji tsoron Allah ya ce ya yi abu kaza Allah kai ma wani ladan to sannan kake da shi in bai haka baka da ladan sisi cikin wannan tarin dukiyar da ka bari kuma hisabi yana kanka kuma bayan kowa sai ka ba mu Allah lissafi ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم sai an tambayi kowa kan ni'iman da ya bari annabi sallallahu alaihi wasallam sun toshe ruwa da sabban sabban sun ji kishi yace to wannan ma sai an tambaye ma rana an kiyama mana ruwan da muka sha eh to amma mutum ya tara dukiya hatta wuce hankali ba zakka ba aikin lada ba sadaka to wannan hasara ce أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر يوم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين